أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه وتابعين لنهج إلام الدين حق قدره من دار العزيز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله آه. wannan yaron da a faru farin la'ina sai ake farawa ko? ne? askari ake farawa? to ina askarin ma baka ɗauko ba shi wani wato to ina za a tashi askarin to to bismillahir rahmanir rahim faslu wannan fasali ne wato a cikin wasu hukunce hukunce da suke rataya da karya azumi yajib alqara'u bil fadl rama azumi wajibi ne da sababin karya shi idan mutum yana azumi ya karya to wajibi sai ya rama daidai karya azumin da ci ne ko sha ko da wato aikata wani abu na daga sha'awa wanda zai jawo a ce mazi ya fita daga gare shi a illa iyaka wato shi karya azumi akwai inda yake iyaka ramuwar yake wajabtawa akwai inda yake kuma wajabta kafara ma bayan ramuwa ya ce walau sahawa ko da ko a ce ya karya azumin ne da mantuwa mantuwa ya karya azumin to sai ya rama au jahala ko da rashin sani bai san cewa ai ba daidai ba ne mutum yana azumi ya karya azumin ko ko bai san cewa ai wata ya kama ba ya jahalci kamawa wata shi yasa ya jahalci zamawa azumin farilla a kansa to duk da haka dai sai ya rama au mukura ko kuma ya zama dole aka yi masa ya karya azumin ko kuma ya sha ne don rashin lafiya ya zama ya sha azumi don rashin lafiya to dai da aka sai ya rama ko mace ta sha azumi saboda zuwan jinin haira wanda an faɗa daman azumi baya yiwuwa tare da jinin haira amma dole ta sha azumin amma kuma dole za ta rama ko kuma tafiya tafiya ce shi aka ce ai an halatta shan azumi ga matafiyi to amma in ya sha azumin dole sai ya rama wannan azumin haka nan inda ya niyyar azumin nafila a watan ramadan watan ramadan ne amma shi sai ya niyyar cewa zai yi shi ne da matsayin nafila to sai ya rama dole ne wanda zai niyyar azumin ramadan ya niyya bisa cewa azumin ramadan zai wanda yake farilla akan dukkan musulmi mukallafi ko kuma a cikin azumin ramadan sai ne wani azumi da ya bakanta kamar da a baya bakan cewa zai azumi goma dan Allah to a ramadan din sai ne zai wannan azumin na bakanta to yanzu gaba daya bai samu ɗaya daga ciki ba bai samu azumin bakanta da ya ba dole sai ya zo da wannan azumin da ya bakanci sai ya yi kuma sannan azumin ramadan din dole sai ya rama ko ya niyyar rama azumin wani da ya huce kamar ya nufin cewa to ai wannan azumin da zai yi a maimakon azumin bare ne da ya sha to dai sai ya yi rama azumin ko ya zaci cewa alfijir bai riga ya keto ba shine ya zaci cewa akwai ragowar dare sai ya ci abinci sai bayyana ashe sanda ya ci abincin dare ya riga ya huce ma'ana alfijir ya riga ya yi to sai ya rama wannan azumin ko ya zaci shigowar watan dare da rana ba ta faɗi ba amma sai ya ɗauka ranar ta faɗi sai ya sha ya buɗe baki to sai daga baya ya gano cewa ashe ranar ba ta faɗi ba to yanzu dole ne sai ya rama wannan azumin ya zama a duk wannan halayen guda biyu saɓanin haka ya bayyana ko inda ya haɗe abinda yana iya ya tofo da shi ya jefo shi ko kuma wani abu ya sadu zuwa makogwaransa ta fuskar ɗanɗanawa ko yin kwalle ko ruwan alwala wajen kurkura baki ko shaƙawa a hanci sai ruwan ya zarce ya kai har makogwaro to duk dai wannan sai ya rama aus aw su'udin ko aka dura masa shi ko dura masa akai kai ko da ta hanci ne ko ta kunne inda ya kai makogoransa sai ya rama azumi ko diga masa akai a kunne sai ya zarce ya kai makogoro to sai ya rama ramuwa ba ta hawa kan mai azumi don yana cikin azumi sai kuda ya rinjaye shi ya shigo bakinsa ya zarce har makogoro to wannan ba ramuwa a kansa ko kuma ƙura ce ta shiga sai ta kai har makogoronsa to wannan ba a cewa sai ya rama ko kuma ɗura aka yi masa ko dai daga zakarinsa ko kuma ma daga dubura amma wasu suka ce idan daga dubura ne to in ya zamo hatta kai hanji wannan sai ya rama amma dai dura daga zakari wannan ba a rama azumi ramo azumi ba ya hawa kan mai azumi don ya dura wani abu daga kafa a zakarinsa ko kuma yana azumi ya mafarki ya mafarki sai mani ya fita daga gare shi to shi ma wannan ba ramuwa azumi a kansa ko kuma ya wayi gari bai wankan janaba ba alfijir yake to gare shi alhali bai wankan janaba ba to shi ma wannan bai hukunta a ce azuminsa ya ɓaci ba balle ha a ce sai ya rama ko ko mace ce jinin haira ta ya ɗauke tun kafin alfijir ta gano haka ɗin sai ta niyya azumi amma ko ba ta wanka daga jinin haira ba sai bayan fitowa alfijir to shi ma dai wannan ba a ce azuminta na wannan ranar ya ɓaci ba azuminta yana nan matukar da ita mai jinin haira ta tsarkaka jinin ya ɗauke mata wani wata kuma ya zama ta yi niyyar yin azumi tun kafin fitowa alfijir an ƙi saɓin jiri ga mai azumi mai azumi wato ya saɓin jiri ko kuma ƙaho ga mai azumi hakanan hifata ta gariri don tsoron kai ya jefa azumin nasa a cikin garari kamar wajen ƙahon wasu da yawa an sun yi ƙaho jikinsu yakan yi rauni to kai ƙahon ya zama jikinsu ya yi rauni ya bayi zuwa shan azumi shi yasa aka ce karahiya ne wal qublatu aka nan sumbantar mace ga mai azumi shi ma karahiya ne haka nan wasa da mace shi ma karahiya ne ga mai azumi wal kafaratu kafara tana kasancewa ne da ganganta karya azumi wanda ya karya azuminsa da ganganto wannan ne za a ce kafara ta hau kansa awil jima'i ko ya ganganta saduwa da mace ko ya ganganta jawo mani ta fuskar ɗorewa yana kallo ko tunani kai ko da hawa dabba ya zama yana motsa ta sai aka din ya motsa masa shahawa har mani ya fito daga gare shi to wannan sai ya rama kuma ya kafara bisa zancen da ya fi shuhura zancen da ya fi shuhura cewa ita kafarar azumi kafarar kare azumi da gangan iri-iri ce ta kasu gida uku akwai ci da miskini sittin kowane miskini a bashi mudin nabi akwai azumin wata biyu a jere akwai na uku shine yan tawuyayi zancen da ya fi shine cewa ita wawi ba tana nuna wato wato bibiya ba ba ta nuna adafi ko abin da ya kama da haka wato ita wawi in ta zo tana nuna ba da zaɓi ne cewa duk abin da aka yi a ciki ya isa a ba a nan babin cewa idan ya sha azumi da gangan in ya ga dama ya iya kafara da ‘yan tabawa in ya ga dama ya iya kafara da ci da miskinai a sittin in ya ga dama ya iya kafara da azumin wata biyu a jere fayyu tiku shi ne sai ya ‘yanta fayi otiku ya ‘yanta biwa ya mummuna ya ‘yanta bawa mummuni ya cikakken bauta kuwa wanda masalan ba ɗaura masa fansa ba ba ba mu dabbari ba ne ba mu utakul ba ari ba ne ba wadda take mai aibe ba wala mustahi katil izki ba wadda daman ta cancanci ya ‘yanta ta ba kamar ya sha azumin ramadan da gangan to kuma sai sai ɗansa to wanda ya sai ɗansa ɗan yana bawa ya saye shi to nan take ɗan ya ya cancanci ya zama mai ɗa ko da bai yanta shi ba shi yasa yanzu nan yace zai yanta wannan ɗan da ya siya a maimakon kafara ta azumi da ta kama shi wannan yancin bai ba mana wannan kafara ba ta yi ba ko ya azumin wata biyu a jere shine a jere idan ya yanke jera azumin don wani hanzari kamar yana azumin sai rashin lafiya ta same shi wannan ya jawo ya sha sai ya gini idan uzurin ya tafi kamar ya samu lafiya ya zama zai iya azumin to sai ya dora wanda ya yi a baya bai faɗi ba yana nan hayyau idan ko ba don wani hanzari ba ne fa ya fara azumin kawai sai ya shirya kai wani fa zan tashi da azumin nan ba to istanafa dole sai ya sake fararsa daga farko wanda duk yayi ya zube shi yasa ko da 59 zai yi a ce watan duk cika suka ya rage na 60 din sai ya karya azumi daya to wannan gaba daya 59 sun sun zube dole ya sake su dole ya yi su ko ya ce da miskini 60 mudunnabi mudunnabi adadin nan a ce su kai sittin sharaɗi ne a yajen ingancin kafara da a ce zai ba mutum talatin mudin na bibi biyu to kafara tasa ba ta yi ba ko kuma ya ba muskinai ɗari da ishirin kafara wato tasa ya zama ya ba kowanne rabin mudin na to shi ma dai bai ba ba a haɗa kafara shan azumi daga iri biyu ba ya ce bara ya azumin wata guda kuma ya ci da miskinai talatin ba. Kafara na ƙididdiga da ƙididdiga kwanuka idan misali ana azumin ramadan alhamis ta zo ya kare azuminsa juma'a ya kare azumi lahadi ya kare azumi to sai ya ba da kafara hau uku amma zance mafi rinjaye rashin ƙididdigarta a rana ɗaya da yana azumin ramadan sai alhamis ta zo gare shi ba sai ya sha ruwa da safe ba rana na yi sai ya sake kwaɗaɗɗakan ruwa yamma na yi sai ya ƙara kwaɗaɗɗakan ruwa to duk a wannan hali ka fara ɗaya tak zai baya tunda dai a rana ɗaya ce sahawa zance mafi rinjaye shine cewa ka fara ba ta wajaba da sabbin saduwa da mace da rafkar ruwa mutum yana azumi sai ya manta sai ya sadu da mace sai sa da matarsa to wannan ba a ce kafara ta waje ba a kansa ba amma akwai kauli da cewa a a kafara ta rizunce masa haka nan yana cikin abin da ke bata azumi idan ya kakkaɗe niyyar azumin da rana wato ya yi niyyar azumi ya ɗauka sai niyyar cewa ya ma fasa azumin to ko bai aikata wani abu da zai karya lalata azumi ba azumin nasa ya gama ɓaci shi ya sa malamai suke cewa sadani turfarani alifani la turfarani abu biyu da aka fara da sadi idan mutum yana cikin yin su ya niyyar ya kyale ba zai ba shi kenan sun ɓaci amma akwai abu biyu da aka fare su da alifi wanda su ko wanda ya fara ya ce ba zai kai ba to ba ba wato ba za su dole suna nan su suna nan ba suna nan sadani ɗin su ne salatun da saumu sallah da azumi mutum yana cikin sallah sai ne ya bar sallah to ko bai aikata abin da yake bata sallah ba sallah sa ta ɓaci sallah ta sa ta ɓaci ko kuma yana cikin azumi kawai sai ne ya cewa shi azumin nan ma ya daina to azumin nasa ya gama ɓaci ya gama ɓaci to shi ne sadani turfarani da sallah da azumi alifani la turfarani kuwa da aluru'u da alhajju mutum yana da alwala dan ya niyyar cewa shi alwalan nan ma ba zai wani abu da ita ba to matukar dai ba aikata wani abu yayi ba wanda yake bata alwala yana iya komai da wannan alwalar tasa cewa shi ya kyale ta baya ta tata bai bata masa alwala ba haka nan hajji wanda yana cikin aikin hajji sai ya niyyar cewa shi hajjin nan ma dai ya kyale to wajibi ne sai a wato hajjin nasa bai ɓaci ba kuma wajibi ne sai ya ƙarasa shi hakanan kuma wato gaggauta barin azumi saboda sauraron abin da yake abin halattawa to shi ma ba wajabta kafara amma wannan kaulin rarrauna ne a wajen zancen da ya fi shura shi ne cewa wanda ya gaggauta karya azuminsa don yana sauraron abin da zai halatta masa ya karya azumin to wannan wato dole sai ya yi kafara sai ya rama ya yi kafara irin wannan shine malamai suke cewa tawili ba'idi tawili ba'idi shine tawilin da bai dogara kan abin da yake saman me ba mace wadda mijinta ya mata dole ya sadu da ita a cikin yinin azumi bukuriha makuli ne talizin ce wanda ya mata dole shi kansa masalan mijin nan nata zai fi da kafararsa kuma zai fita mata da kafara tunda dai dole ya mata har ta karya azumin shi yasa shi ne zai mata kafara to alam da sai ta shi rasulun yusahabu ta ajilul fi'li yayin da ai abin da yake akwai da abin da ya rabata azumi na farilla ya bata na nafila illa iyaka ita ta nafila akwai inda za a ce ba sai an rama ba yau ya ci gaba kawai da kame baki amma ba sai ya rama a ƙarshe ba yawwa amma to abin da yake akwai abin da malamai suka faɗa shi ne shi ita yin allura idan ya zamo da abinci ma'ana ta kai abinci ga jiki ba magani kaɗai ba to wannan ta warware azumi amma allurar da yake magani kaɗai take kaiwa ga jiki ba an yi ta bane don ta tsaya matsayin abinci ko don ta makawa bangaren abinci to wannan ba ta warware alwala shi ne zancen da ya fi shuhura ko ya fi ƙarfi wajen malamai na'am kamar ana bin sa azumi na bara ga ramadan ya zo sai ne ya ce wato shi a maimakon yi niyyar wannan ramadan din zai yi sai ne ya rama na bara zai ya so wannan shi a ganin sa ya rama daga baya to aka ce bai ba gaba ɗaya bai samu ɗaya daga ciki ba bai samu na banan ba bai samu na baran ba shi yasa yanzu dole bi kenan zai rama to wato shi sa'udu hukunatu ana yin sa ne ta kamar zakari amma sa'udu ta baki ake yi ko rura ce kowace amma ta inda ake ne yake bambanta to alhamdulillah ina ne za mu tashi wannan